بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون لا شك أن قيام الليل بالصلوات النوافل في التراويح في أول الليل وفي التهجد في آخره من شهر رمضان المبارك من أفضل الأعمال وأحب القرب إلى الله تعالى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الترغيب أما وقت صلاة الليل فهو من بعد صلاة العشاء إلى الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة هي الوتر فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في الترغيب والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل وأفضل الليالي في الشهر على الإطلاق هي ليلة القدر التي قال الله تعالى عنها ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها خاصة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فليكن حرصكم في ليلة القدر أكثر وتشرب الجماعة في قيام رمضان بل هي الأفضل من الانفراد لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفسه وبيانه لفضلها بقوله كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يكن بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت الثالثة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لما لو نفلت لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة فلما كان الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يكن بنا بقية الشهر والحديث حديث صحيح أخرجه أصحاب السنة وإنما لم يكن بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان في فيعجزوا عنها كما جاء في حديث عائشة في صحيحين وغيرهما وقد زالت هذه الخشية بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه ولذلك بقيت سنة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ويشرع للنساء حضورها كما في حديث ابي ذر السابق بل يجوز ان يجعل لهن امام خاص بهن غير امام الرجال فقد ثبت ان عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام جعل على الرجال ابي بن كعب وعلى النساء سليمان بن ابي حمه فعن عرفجه الثقفي قال كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يامر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما قال فكنت أنا إمام النساء ولا حد في عدد ركعاتها كما روي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى لكن الأفضل أن يصلي إحدى عشرة ركعة ولا سيما إذا طال القيام وذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى ركعة على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا والحديث متفق عليه ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من الصلاة أن يقرأ في الركعة الأولى في صلاة في صلاة الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ويزيد عليها إن شاء قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ومن السنة القنوت في الدعاء في آخر الوتر كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صدقه الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو قوله اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن اعطيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى لا من منك إلا إليك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ولا بأس أن يزيد عليه من الدعاء المشروع الطيب الصحيح فإذا كان منفردا أطال كيف شاء وإذا كان إماما دعا بما لا إحراج فيه على من خلفه من المصلي ويجوز أن يكون دعاء القنوت قبل الوقوع أو بعده بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد kudu da ta gabata mun yi magana akan falalolin azumi a cikin wannan wata da kuma ma kowane wata a cikin wannan wata azumin farilla a cikin sauran lokaci a cikin sauran kwanaki kuma azumi na nafila abu na biyu da yake da falala a cikin wannan wata wanda yake barta da wannan wata shine sallolin dare a cikin watan gaba daya hakika yana ɗaya daga cikin mafi girman ayyukan neman kusanci zuwa ga Allah yana ɗaya daga cikin ayyuka mafi lada da falala a cikin wannan wata mutum ya lizinci kowane dare yana samun sallolin nafila waɗanda ake ce musu qiyamul layl ko qiyamul ramadan ko at-tarawih ko at-tahajjud dukkan su manufar su guda ɗaya ce shine samun yin sallar dare ko a farkon dare ko a ƙarshensa ko a tsakiyarsa hakika yana daga cikin abubuwa na alkhairi da wannan wata yake banta da su wanda ba za ka samu ba a cikin wannan wata a ba za ka samu ba a cikin wani watan in ba wannan ba shi ne samun sallolin dare ya rabauta duk wanda ya yi amfani da waɗannan kwanaki ashirin da tara ko talatin ya ribace su ya rinka samun sallolin dare ko tare da liman ko shi kadai ko kuma ya hada duka biyun nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha ba kowa zai samu wannan ba sai wanda Allah ya dakar da zuciyarsa akan imani ya dakar da gabansa akan kokari domin neman abin da ake samu a lahira waɗannan kwanaki ba za su maimaitu maka ba sai in Allah ya sa ka rayu zuwa baɗi wanda baka da tabbas akai kar ka yi sakaci a ce a cikin waɗannan kwanaki na ramadan akwai dare ɗaya ne wuce ka baka samu sallar dare ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya tsayar da dare da dare ku wata ramadan ya tsayi da dare ku to lallai kuma yayi haka yana cikin imani da tsammanin samun lada wurin Allah to wannan an gafarta masa zunubansa gaba ɗaya malamai suka ce mutum baya samun wannan sai ya haɗe dukkan dare kun bai tsallake ko ɗaya ba dare yana farawa tun daga ranar da aka ga wata daga dare din nan to a cikin wannan daren an shiga ramadan ta fara ko da ba a yi a masallaci ba tun da ba a ga wata da wuri ba a samu sanarwar ganin wata ba sai bayan da aka watsa a masallaci bayan isha to kai lokacin sahur ko kafin sahur ko bayan sahur kafin dai lokacin sallah asuba ka samu dama ka samu ɗan rako'o'i iya abin da ya sawwaka raka'o'in nan iya abin da kai iya abin da za a baka lada mafi yawan su bai da iyaka mafi karancin su ko raka'a daya a samu kar dai a ce ya wuce baka samu komai ba ko raka'a daya ka samu na wutiri ka samu tsayuwar dare gwargwadon abin da kai gwargwadon iyawominka amma a ce dare ya wuce baka yi komai ba wallahi ka yi babban asara kuma mutum kamar yadda idan ka azumci kwanaki kamar ɗaya ba za a ce ka azumci ramadan ba haka idan ka yi sallolin dare kun kamar ɗaya shi ba za a ce ka samu ba don haka ƙarin da a gare ku musamman matasa waɗanda za a yi sallar isha'i kuma sai su watsa ba za su tsaya a yi sallolin dare da su ba kuma daga baya ba yi za su yi idan sun koma ba kana yi wa kanka babbar asara wadda ba za ta iya misaltuwa ba wannan dama ce da Allah ya baka wadda ta fi kowane lokaci neman samun albarka da yardar Allah babu wani lokaci da Allah ke tara mutane da yawa ka samu a cikin dare ku Allah yana sa listin mutane da yawa waɗanda ya yanta su daga wuta ya ba su wajabcin aljanna kamar cikin waɗannan dare ku ka yi hoɓɓasan da zai zama kana ji a ranka kamar sunanka ya shiga ciki duk da ba buɗe maka za a yi ka gani ba hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da wani mutum bayan ya tambaye shi cewa ya rasulallah ba ni labari mana shi idan na samu kyakkyawar kalmar shahada da tauhidi kuma na yi sallolin farilla na samu azumi ya cika na kuma bayar da zakka na kuma yi iyamu ramadan sai ya hada da shi a cikin nafiloli ba abin da ya sa in banda wannan ya ce na samu nafilolin ramadan me zai faru da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya samu wannan abin da ka faɗa kuma ya mutu a haka to ya kasance mina siddiqi na wa shuhada waɗanda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani hakika lokacin wannan sallah yana da faɗin da tun daga kan bayan sallar isha'i har zuwa kafin asuba ta yi duk lokacin da kai karɓaɓɓe ne amma lokacin da ya fi dacewa shi ne a ƙarshen dare dare kuma wanda ya fi kowanne a ciki shi ne daren lailatul qadar wanda shi zai zo a cikin kwanaki goma ƙarshe kar ka bari a barka a baya wajen kokarin lalubo da dacewa akan samun daren lailatul qadar ba a samun mutum ya samu tabbacin ya dace da wannan sai yayi abin da muka ce na kowane dare ma yayi a cikin ramadana ya sallah a ciki to kaga dole dai a cikin kwanakin a cikin dare kun akwai daren lailatul qadar duk wanda ya samu iskan daren lailatul qadar to ita kadanta wato sallah a cikin daren lailatul qadar yana baka ladan da za a baka na kiyamu ramadanan gaba daya don ya ce man kama lailatul qadri imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sannan sunna ce yin sallar nan a cikin jami'i duk da cewa ya halatta kai sallar ka kai kadai a gida kuma in kai zaka samu ladan ka amma wanda ya sallah a cikin jami'i ya fi lada kuma ya fi falala kuma ya fi sauki saboda karkashi da kwarin gwiwa da za ka ji lokacin da kake sallah a cikin jama'a ya fi na wanda za ka ji idan kai kaɗan ka kake na biyu kuma ba dole bane ya zama kana da baiwa ta qur'ani da iya karanta shi irin yadda limamin ka zai iya yi idan kana yin sallah tare da limam na uku ba dole bane kai sallah mai tsayi da nutsuwa irin wanda za a yi tare da liman don ka yi sallah tare da liman ya fi maka akan kai sallah kai kadai dalili akan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda yayi sallar dare tare da liman to za a ba shi ladar kamar ya kwana yana sallan ko da iya sallan nan da mintuna aka yi aka watse to za a baka ladar kwana kana sallah sai dai gwargwadon yawan abin da limamin ka yayi gwargwadon yawan abin da za a raba muku na lada sai ka nemi wani irin liman ya kamata ka bi wanda yake kyautata karatun qur'ani kuma wanda yake sallah da nutsuwa kuma wanda yawan sallarsa yawan ladarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sunnanta yin sallar jam'i a sallar tarawih da baya baya yin sallah tare da mutane amma a wata shekarar sai ya fito kamar yadda Abu Zar ya rawaito yayin sallah tare da mutane ana daren ashirin da uku saura kwana bakwai kenan a gama azumi da aka zo daren ashirin da hudu sai ya fitowa daren ashirin da biyar sai ya fito aka yi tare da shi aka zo daren ashirin da shida bai fito ba da aka zo daren ashirin da bakwai sai ya fito sai sallar da ba a taɓa yin irin ta ba wanda tun da aka fara ka tuna wata irin sallar tarawih ce tun da aka fara ba a tsaya ba har aka zo lokacin sahur har ana tsoron ma za a kira sallah lokacin sahur ya wuce amma duk suka tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi aka gama sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina fitowa bai sake fitowa ba yayi haka ne domin ya koya mana yadda za a rika yi amma shi ba zai ci gaba ba me yasa bai ci gaba ba saboda jin tausayin mu da rahama domin in ya ci gaba Allah zai ce abun yayi kyau don haka kowa ya ci gaba ya zama dole in ko aka ce ya zama dole to a yanzu ma yaya aka kare ballanta nan an ce ya zama dole don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tausaya mana sahabbai da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya shuke ba za a samu wahayin da za a ce dole ba sai suka sunnanta sunnar sai ta ci gaba ta zama sunnatul khulafa din rashidin daga lokacin Umar dan Khattab aka mai da ita jam'i a masallaci bayan sallar isha'i ana ci gaba da ita har yau kuma haka zai ci gaba insha Allah wannan sallah tashar antuma za su yi kuma tashar antuma ta masu ya halatta mutum ya dauko iyalansa su zo su yi tare kuma ya halatta mata su jona wannan sallar daga inda suke yin sallah a wurin mata kuma ya halatta a ware mata a basu limamin su daban a ware maza a basu limamin su daban ana iya kuma haduwa a yi karkashin liman daya duka ya tabbata a cikin aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne rakawoyin sallar dare a cikin wato qiyamu ramadan ko ba a ramadan ba adadin salloli na raka'o'in nan ba ta da iyaka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul laili matna matna sallar dare kai raka a biyu kai sallama a sake biyu ai sallama ai dai iya abin da za ka yi sai ce idan mutum ya ji tsoron alfijir zai yi sai ya tsaya ya yi mutum kaga ya nuna ba iyaka ke to amma abin da aka fi so shine idan sallar da za a yi za ta yi tsayi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kar a wuce raka a sha daya saboda nana Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko a ramadana ko ba a ramadana ba bai taba wuce raka a sha ɗaya ba don haka ta ce cewa yana yin raka a hudu ya huta daga baya raka a hudu ya huta daga baya uku ta ce kar ma ka tambayi yayin kyansu da tsayin su to irin wannan sallar idan za a yi mai tsayi mai kyau to kar a yi raka'o'i su yawa saboda ba ma zai yi ba amma idan za a yi gajejjerun raka'o'i waɗanda ba ta da yawan karatu to sai a cika su da yawan raka'o'i iya abin da za ka iya iya yinka iya nadarka sannan kuma bayan an gama iya sallolin da za a yi sai kuma a yi wutiri wutiri raka'a uku ana iya yin ukun nan a jere ana iya kuma raba su ta hanyar a yi sabbi da kulya sai a yi sallama daga baya a yi kulhuwallahu ahad a raka'a daya a yi sallama idan aka zo haɗawa to ba za a zauna ba ba jisatul istiraha kwata kwata sai an gama sai a yi raka uku a jere ko babu zama ta raka a biyu wanda za ta yi kama da sallar isha sallar magariba ana iya karanta kul huwallahu ahad wanda shi ne yafi yawa kuma shi yafi inganci ana iya kuma ƙara kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas a ƙarshe na wuce sannan yana ɗaya daga cikin sunnoni shine yin addu'a na al'unutu na wuce musamman idan mutum ya yi sallah ta wuce kuma ya zama wato zai yi addu'a irin wadda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wanda ya koya wa alhassan jikansa kenan dan ali ibn abi talib wannan addu'a ta allahumma hdini fi man hadai idan kuma tare da jama'a ne sai mutum ya ce Allahumma hdina fi man hadai idan mutum ya wannan ya ƙara da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma ta wadatar iya dai addu'a ta al-qunut a samu wannan addu'ar kadai ma ko ayi rabbana atina sannan ayi salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadatar amma in aka ƙara kura da waɗansu bukatun to babu laifi yana ɗaya daga cikin lokutan addu'o'i sai a ƙara to amma akwai bambanci tsakanin wanda zai sallah shi kadai da wanda zai ja mutane sallah idan za ka yi sallah kai kadai annabi sallah sallah ya ce sallu salli kai fasha ka ja tsayin addu'ar ka da karatun ka yadda ka ga dama amma in za ka ja mutane to sai ka yi la'akari da su kuma mutane sai ka takaita musu iya gurgudu inda ba za su ji kuma har sun fara jin kyamar sallar ko kuma suna Allah Allah ka gama ya kamata a yi sallar akwai nishaɗi a jiki du'a al-qunutu in aka yi wannan kada aka yi qunutu an cika in ma aka barka mustahabbi na fata mun fahimta waɗanda suke jan mutanen sallah sai su yi la'akari da wannan fikihu a daidai lokacin da kake jan mutanen sallah ko misali a sallar tahajjud kai wa mutanen sallah iya yadda su za su iya saboda ta yi karfin ka daban da nasu sannan kai da kake karatu ba za ka ji gajiyar ba amma su duk gajiyar suke ji tunda ba su suke yi ba don haka mutum sai ya sa fikihu ta yadda zai zama bai takura wa waɗanda suke yin sallah ko ya kore su ba sannan kuma wannan addu'ar ta alkunutu ana iya yin ta kafin ruku'u bayan an gama karatu kafin a yi ruku'u sai a yi a gama in aka yi ruku'u sai a wuce ana iya kuma bari sai bayan an yi ruku'u an tashi an yi sami Allahu liman hamida daga baya sai a yi addu'a duk wanda aka yi yayi Allah ubangiji ya karba mana Allah ya bamu damar yin aikin da zai zama karbabbe kuma ya zama kuma ya zama abin da zamu rabauta da shi a wurin ubangiji madaukakin sarki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الاربعه المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ارض عن ابو بكر عن ابي بكر وارض عن عمر وارض عن عثمان وارض عن علي وارض عن سائر الصحابه والال اجمعين وارض عنا معهم بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفق ائمتنا وولاة امورنا اللهم الف بين قلوب المسلمين وارشدهم وارشدهم يا رب العالمين اللهم انا نسالك السلامه والعافيه والطمانينه والسكينه في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تتقبل منا الصيام والقيام في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين اللهم اعده علينا بالبركات واليمن والسلامه يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لله قانتين